والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهد وأيولا هدي شاء أكو قوتا جماد الآخر في كرة تدبير اليهود ولا أشرين دبقوي تقوس قوتا بقوي في كرة تدبير شد ميلادية لن شيء قبل كرة تدبير شرح قطر الندى لابن هشام wannan shine darasin mu na a littafi sha biyar ku a ina muka tsaya muna cikin dai muna cikin hukuncin an ko shafi na tamanin da daidai na gina ta ai wani ne zama na irin naku ne a'a ولما ذكرت انها تدمر وجوبا بعد لام الزهود استطردت في ذكر بقيه المسائل. اي شافي نسب الينا. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما ذكرت أنها ترى وجوبا بعد لا مم.
في بقية المسائل التي يجب فيها استمرار أن وهي أربعة مم.
إحداها بعد حتى واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب
الرفع والنصب
الرفع والنصب
مم.
فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أم أو لا فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول مم.
لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل مستقبل مستقبل بالنسبة إلى إلى زلزاله yace lamma zakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil zuhud kun sa a baya yayi bayanin cewa ana boye an bisa ga wajibci idan ta zo ba'da lamil zuhud kamar lam yakun Allah liyaghfira lahum an gane ko lam yakun Allah liyaghfira lahum asalin zancen lam yakun Allah li an yaghfira lahum to amma an din ta zama wajibi ne a boye ta an gane ku um, bayan na ambaci wannan istataratu fi zikri baqiyatil masail allati yajibu fiha idmar an yace sai ne istitradi shine istitradi mutum ya saki asalin zancen da yake kai yana cikin gona ya ga yauna ya fita gefe don ya karasa wani bayani da yake da alaka da wancan an gane ku tunda dai kawai yana so ya nuna mana ina ne inda an take zama wajibi a ɓoye ta ina ne inda take zama ja'izi to idan yayi bayanin wuri ɗaya dole sai ya kawo sauran shi gaba da kawo sauran ya zama kamar ba abin da yake wajibin sa bane ba wannan shine istidradi istataratu fi dhikri baqiyat al-masail allati yajibu fiha idmaru an sai na shiga kai tsaye wajen ambatan mas'alolin da yawa jaba ɓoye an a cikin su wato banda ba'd lamul zuhud wa hiya arba' sauran matsalolin guda hudu ne ihdaha ɗaya daga cikin su ba'da hatta wato tudmaru an wujuban ba'da hatta ina fata mun fahimta sai ce wa'lam anna lil fi'li ba'da hatta halatayn amma ka gane fa shi fi'ilin da biyo bayan hatta an gane ko yana da halaye guda biyu ar-raf'u wan nasbu akan yi rufa'a wani lokaci akan yi nasaba to wani dalili ke sa a yi arraf'u wani dalili ke sa a yi annasbu shine abin da zai faɗa nan gaba fa amma nasbu fa shartuhu kaunul fi'li mustaqbilan bin nisbati ila ma qablaha idan kana son ka gane lokacin da ake yin nasba a fi'ili mudari'in da ya biyo bayan hatta to shine fi'ilin ya kasance mustaqbilan bin nisbati ila ma qablaha kamar abu ne da zai faru nan gaba in mun kwatanta da abin da yake kafin hatta an gane ko zai buga misali sawa'un kana mustaqbilan bin nisbati ila zaman takallum aw la shin ya zama wani abin da zai faru nan gaba idan mun danganta shi da zamanin da mai magana ke magana ko ko ba haka ba amma dai zanto mustaqbil ne bin nisbati lima qablaha fal awwal na farko wato wanda shine an yakuna al fi'lu mustaqbilan bin nisbati lima ma qabla ila ma qablaha ka qawlihi ta'ala lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilaina Musa lokacin da banu Isra'ilawa suka bauta dan maraki annabi Harun ya kokarin hana su sai suka bashi wannan amsa lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba alaihi kan wannan dan karami akifina muna da zuntarsa da ibada hatta yarji'a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo inda muke to waya abin yake a nan gurin fa inna rujua Musa alaihi salam mustaqbilun bin nisbati ila al-amrayn jami'an kaga anan gurin dawowar da annabi Musa zai yi ba nan gaba bane ba idan mun lura da abinda yake kafin hatta da abin da ya biyo bayanta shi abin da ke kafinta ana cikin yin sa ne a yanzu kuma an ce ba za a daina ba an gane ko dawowar annabi Musa kuma ya shafi mai wani lokaci da zai faru nan gaba sai in ya dawo sannan a daina wannan to kaga anan gurin kana al-fi'lu mustaqbilan bin nisbati ila ma qablaha yarji'a ilaina Musa wannan ruju din shay'un mustaqbil idan muka hada shi da mai abin da yake kafin hatta to a irin wannan hali wajibi ne fi'ili mudari ya ai masa mai nasaba yace hatta yarji'a kun gane ai sannan kuma idan mun lura da abin da yake bayan hatta din wanda shine hatta yarji'a mustaqbil ne bin nisbati ila zamanin takallum idan mun lura da zamanin da suke magana din wato a wannan lokacin da suke magana ai annabi Musa bai zo ba zai zo ne a yace a nan gaba fi ma yastaqbilu min zaman wasani na biyu ka qaulihi me ka qaulihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu an gane ko لأن قول الرسول وإن كان ماضيا maganar da manzo zai ko da yake abin ya riga ya faru a baya yanzu Allah ke hitaito mana abin da ya faru abin ya faru a can baya a tarihi ko ba haka ba yanzu hikaya ce Allah ke mana cikin alkur'ani mu mutanen wannan zamani wa zulzulu wato so mutan daɗin an girgiza su an jarrabe su da nau'ika na ibtila'i hatta ya kular rasulu har ka ji manzo da kansa yana cewa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah لأن قول الرسول وإن كان ماضيا wannan قول din da manzon yi ai manzon zai faɗi maganar ne nan gaba ko ya riga ya faɗa ya riga ya faɗa shine yace li anna qawlar rasul wa in kana madiyan zantan da manzon zai duk da abu ne da ya riga ya wuce baya bin nisbati ila zaman al-ikhbar in mun lura da lokacin da Allah ke bamu labarin abun me ya riga faruwa labarin ya riga zuwa kafin manzon ya faɗa abin ko kuma sai bayan manzon ya faɗa abin Allah ke bamu labari sai bayan manzon ya faɗa Allah ke bamu labari al-ikhbar ja'a mutaakhiran an huduth qawlir rasul sai ce illa annahu mustaqbilun bin nisbati ila zilzalihim sai dai qawlir rasul din هل هو الذي جاء أولا أو الزلزال هو الذي جاء أولا الزلزال جاء الزلزال ثم قال الرسول هذا الكلام محل الشاهد دي أنا أقول ينا سوى مكة abin da ya biyo bayan hatta mustaqabilun ne idan mun kwatanta shi da abin da yake me kafinta abin da yake kafinta shine me az-zilzal abin da ya biyo bayan zilzal shine me qaulur rasul abin da ya biyo bayan hatta wanda yake ko shakka babu zilzal ne ya fara faruwa sannan me sannan kaular rasul wato kenan yana so ya ce maka a irin wannan wurin ma hatta tana yin nasaba ga fi'ilin da ya biyo bayanta ku dai fahimci ɗin wannan ka'ida yaushe ake wa hatta yaushe hatta take yin nasaba ga fi'ilin mudari'in da ya biyo bayanta idza kana ma ba'adaha mustaqbilan bin nisbati lima qablaha ina fata mun fahimta إذا كان ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى ما بعدها kun fahimta ko a nan gurin za a yi wa shi fi'ilin wannan mai nasba mun fahimta wannan ko sai ce mai
wani hatta allati yantasibu al-fi'la ba'daha yantasibu al-fi'lu ينتصب الفعل بعدها معنيين معنيان فتارة تكون بمعنى كيف وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نهو أسلم حتى تدخل الجنة وتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى لن نبرها عليه حتى لن نبرها عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وقوله لأسيرن حتى تطلع الشمس وقد تصلح للمعنيين معا فقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله يحتمل أن يكون المعنى كي تسيء أو إلى أن تسيء والنصر في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لا بحتى نفسها نعم. لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين لأنها قد علمت من الأسماء لأنها لأنها قد علمت في الأسماء الجرة قد عملت قد عملت في الأسماء الجرة قد عملت في الأسماء الجرة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى حين فلو عملت فلو عملت في الأفعال النصب لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية يعني ولحتى التي ينتسب الفعل بعدها معنيان duk hatta wadda fi'ilin da yake biyo bayanta ka ganshi da nasaba to tana da ma'anoni guda biyu ne fa taratan takunu bi ma'ana kai wani lokacin hatta din za ta zanto ma'anarta daidai da ma'anar kai wa zalika idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha idan abin da yake kafinta ya zanto shine sababi na abin da zai biyo bayanta faruwar na farkon shine zai haifar da me faruwar na biyun ya zama sababinta to a wannan lokacin hatta daidai take da ma'ana me daidai take da ma'ana kai nahawu kamar faɗinka aslim hatta tadkhul aljanna lokacin da kace da abokin zancenka haka aslim hatta tadkhul aljanna daidai ke da ma'ana aslim kai tadkhul aljanna kun gane saboda mai li'anna dukhul aljanna illatuhu shine mai al-islam shiga aljanna babban sababinsa shine al-islam wanda bai zama musulmi ba zai shiga aljanna ba kaga shine abin da yake nufi da cewa wa zalika idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha al illa bi ma'ana as-sabab idza kana ma qablaha sababan lima ba'daha wa taratan takunu bi ma'ana ila wani lokacin hatta takan zanto bi ma'ana ila wa zalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha wannan idan ya zanto abin da yake bayanta gaya ne na abin da yake kafinta ma'ana yi kaza har sai kaza ya faru sannan ka daina kaza kaga ya zama gaya ga shi nan wurin da yace lan nabraha alaiha akifina hatta yarjiha ilaina Musa ma'ana suna ganin ukufuhum ala ibadatil ijli la yantahi ila ghayati ruju'i Musa ukufuhum ala ibadatil ijli ghayatuhu an yarji'a Musa fa innahum la yantahuna hatta yarji'a ilaihim Musa fa idza lam yarji fahum maduna fi ibadatihi wal ukufi ala ibadatihi kun ga anan gurin kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha to a nan gurin idan hatta ta zo da da wannan ya zanto hatta a nan gurin bi ma'ana ila lan nabarha alaiha akifina hatta yarji'a ilaina Musa ai ila an yarji'a ilaina Musa wa ka kaulika kamar fadin ka lokacin da kake zance irin na yau da gobe kace la asiranna hatta tatlu asham zan ci gaba da tafiya har sai rana ta fito kaga anan gurin ma'anarsa ila an tatlu asham au ila tulu'i shams wa qad tasluhu lil ma'ana yani ma'an ya iya wata dauki ma'anonin guda biyu ita hatta a ina ka kaulihi kamar nan wurin faqatul lati tabgi hatta tafiya ila amrillah hatta tafiya ila amrillah zai iya yiwa ila an tafiya ila amrillah sannan zai iya yiwa kai tafiya ila amrillah wannan ma'anonin da za su iya dacewa nan wurin domin idan aka ce faqatul lati tabgi ko ya ki kungiyar da suka yi tawaye suka ki yadda da sulhu yayin da aka yi sulhu hatta tafiya ila amrillah har sai sun dawo zuwa gabin umarnin Allah sannan za ku yi me za ku daina yaƙar su kaga ghayatu adam qital ghayatul qital fai'uhum ila amrillah fa idza fa'u ila amrillah antum intahu min qitalihim wa idza lam yafi'u ila amrillah wasilu fi qitalihim faqatil lati tabghi kaga nan gurin yasluhu an yakuna hatta anan gurin bi ma'ana ila sannan kuma ya iya zama bi ma'ana kai faqatil lati tabghi يعني فقاتل الفئة الباغية حتى تفي إلى أمر الله يعني كي تفي إلى أمر الله domin yakin nasu shi zai haifar da su dawo sulhu idan ba ku yake su ba za su dawo sulhu tun da masu albagona ne albugat ne albugat kuma duk wazi da za ku musu ba za su yadda ba dan mutane iri biyu ne akwai masu jin wazi akwai wanda kuma sai an dake su duk wanda ba zai ji wazi ba sai an dake shi sai an dake shi dan yaji shine faqatul allati tabki hatta tu dan kaga masu jin masu jin wazi su da aka sulhu aka jawo musu ayoyi da hadisai sai suka ce me aka ce wa sulhu khair suka ce na'am samina wa atana as-sulhu khair amma waɗancan suka ce abadan nahnu ma narda kila ayar ba haka take ba kun fassara ta ne kan san zuciya kaga babu abin da rage sai a yake su a nan in mun ga dama zamu iya sa hatta ta zanto bi ma'ana kai idan mun ga dama mu sa ta bi ma'ana ila kowanne muka sa kuma za ta dauki ma'anonin guda biyu shine sai ya tamil ma'ana yana nan gurin wan nasbu fi hadhihi al mawadi' wa ma ashbaha yin nasaba a irin waɗannan wuraren da na ambata maka da abin da ya kama da su ana yin nasaban ne bi an bi an mudmaratan ba'da hatta hatman akwai an wadda take boye bayan lafazin hatta boye ta kuma wajibi ne ba ja'izi bane ba abin nufi lan nabarha alaiha akifina hatta yarji'a ilaina ay hatta an yarji'a illa anna an hadhihi wajaba alaina an nadmuraha wajaba alaina idmaruha kun gane ai فقاتل الذي تبقي حتى تفيء الى امر الله اي حتى ان تفيء الى امر الله هذا اكو ان مضمره وجوبا بعد حتى شيني حتما بمعنى وجوبا لا بحتى نفسها با حتى دين تي تي نسبا اكن فعل با حتى يرجع بك تفعيل مضارع منصوب بحتى وعلامة نسبه الفتحة تلك تفعيل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كن مانع هكا حتى تشاء إلى أمر الله مثل ما قلت فيه حتى يرجع حتى يرجع إلينا موسى هكذا تقول حتى تفيء إلى أمر الله حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخره kun gane wannan ai wato kenan an da take boye ita ce ta haifar da mai nasba din ba hatta ba khilafan lil kufiyin sabanin yan mazhabin mutanen kufa a nahawu su suna ganin hatta ce ta nasaba din ba an ce wujuban ba an ce mudmara ba saboda mai li'annaha qad amilat fil asma'i al jarra tunda dai hatta ta haifar da a samu jarra a cikin suna to ba abin da zai hana kuma ta haifar da a samu nasaba a cikin fi'ili shine hujjar su su yan kufa amilat fil asma'i al jarra hatta ta ta ta tilasta an yi jarra a cikin suna idan suna ya biyo bayan ta to dan me idan fi'ili ya biyo bayan ta ya samu nasaba sai ku ce ba ita wace ba wai an ce a boye shine hujjar su ka kaulihi hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr kaga matla'i ismi ne a nan gurin matsala ya zanto majrurin bi hatta hatta ce ta haifar masa da me jarra sannan kuma hatta hinin hinin ma kaga ismi ne me ya haifar masa da jarra a kasansa hatta to shine hujjatsu sai ce fa law amilat fil af'alin nasba lazama an yakuna lana amilun wahidun ya'malu taratan fil asma'i wa taratan fil af'ali wa hadha la nadhira lahu fil arabiyya shi yanzu na ibn hisham zai raddi gawa ga yan kufa su yan kofa sun ce hatta ita ce nasaba wajen hatta da jiya ilaina Musa ba an mudmuratan wujuban ba aka ce menene dalilin ko suka ce li'annaha amilat fil asma' al jarra fama damar qad amilat al jarra fil asma' fa hiya kadhalika salihatan li an ta'mala fil af'ali an nasba tunda ta aiki a can ta aiki a can gurin da su kuma sun kawo abin nan sai yace a a ba haka bane ba falau amilat fil af'ali an nasba inda hatta ita ce za ta haifar da nasaba cikin fi'ilai lazima an yakuna lana amilun wahidun to wannan ya lazantar da kenan a cikin nahawu mu samu wani amil shi kadai ya amalu taratan fil asma'i wa taratan fil af'al wata rana ya shiga cikin fi'ilai ya aiki wata rana ya shiga cikin asma a sunaye ya aiki wa hadha la nazira lahu fil arabiyya wannan ko baya da irinsa a cikin larabci wannan ya saba da ka'idar larabci duk abin da zai aiki a cikin al asma to zai ne a cikin su kadai ba zai shiga cikin fi'ilai kuma ya aiki ba duk abin da zai aiki a cikin fi'ilai to zai aiki a cikin fi'ilai ba zai shiga cikin al asma ba ina fatan kun fahimta wannan ita ce hujjar ibn hisham na rushe ko mayar da martani ga mutanen kufa dangane da mazhabinsu yanzu dai a nan gurin mun fahimci ɗaya daga cikin wurare da wato ake ɓoye an wujuban ana ɓoye ta wujuban ba da maza ba da hatta wato kaga kamar ya ƙara mana wani wuri ne na biyu akan wanda muka sani ɗazu cewa ana ɓoye an wujuban ba da lamil juhudi yanzu kuma gashi ba da hatta ma ma zakar min tafasil sai ce ne
وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط الأول كونه مسببا عما قبلها ولهذا امتنع الرفع في نهر الشمس حتى تطلع الشمس shi yasa suke cewa karanta littattafan ibn hisham yana buƙatar ka taɓa karanta wani littafi na nahawu ada in ka taɓa karanta wani littafi na nahawu ada to shi sai baka jari na nahawun da yafi wanda ka karanta in baka taɓa karanta ba kuma sai ya rikitar da kai dan yanzu anan gurin da ya kamata da ya kawo mana hatta a halatin nasbi cewa ana da ana yi wa fi'ili mudari'i nasba da an mudmaratan wujuban ba'da me hatta ba ruwan shi da wani abu kuma yazo ya ce mana to kuma ai wani lokacin fi'ili a bayan hatta yakan zanto marfu'i kaga da wannan istitradi ne ya fita daga layin karatun tun dazu to wanda bai fahimta ba sai dauki wannan ya jona a can sai har gitsa sai rasa yadda zai ko wanne ya fahimce shi kadai amma yadda zai kulla alaka tsakaninsu sai rikici to amma dai ku gane cewa wannan dai yana cikin mai istitradi istitrad ya saki layi dangane da abin da yake kai dan ba da wata fa'ida kafin ya sace komawa ibn hisham yana da wannan domin shine zai kawo abu bayan ya kawo ka'ida ya gina ta sai ce amma wani ya saba kaga sauran masu nahawu su za su gina maka akan rajihin zance a wurin su gaba shi sai ce wani ya saba dan saboda kaza dan saboda kaza sai ce amma kuma amsa sa shine kaza wani kuma ya saba saboda kaza amsa sa shine kaza yana so ka koyi nahawun ne gaba daya cikin littafin sai Allah akalla ka gane mazahibun nuhat wato mazhabobin su akan wata mas'ala wa amma rafa'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu shurut idan kaga ga hatta ta zo sannan kuma nan bayan ta gafi ilmi mudari kuma ya zo marfu'i to akan yi hakan ne idan an samu sharuɗa guda uku in babu wannan sharuɗan guda uku to dole zai zama mai fi'ilin zai zama mai mansub kamar yadda dama ita ce ka'idar a can da muka ambata na farko shartul al-awwal sharadin farko kaunuhu musabbaban amma qablaha kasancewar shi fi'ilin da ya biyo baya sababi ne ya sabautu ne a sanadiyan fi'ilin da yake kafinta a daidai da wancan misalin da ya buga mana aslim hatta tadkhul aljanna dukhul aljanna mutasabbibun an maza an islam an gane ko la yatahaqqaqu dukhul aljanna illa ba'da tahaqquq islam fa idza tahaqqa al-islam lil fardi tahaqqa lahu dukhul aljanna wa idza lam yatahaqqaq lahu al-islam lam yatahaqqaq lahu dukhul aljanna kaga wannan sababi ne na wancan kaunal fi'li musabbaban amma qablaha to amma wannan sharadi na farko kenan ana buƙatar na biyu har kafin fi'ilin ya zama marfu'i kun gane ai wala hadam sana ar-raf'u fi nahwi sirtu hatta tatla ash-shamsu dan haka ba za ka iya yin rafa'a ba a cikin wannan tarkibin sirtu hatta tatla ash-shamsu sirtu hatta tatla ash-shamsu bayan za a yi kai nasaba a nan gurin a bayan za a kai me rufa a nan gurin dole sai kai nasaba saboda me tulu'u shams sababinsa shine a sayar kawai dan kai tafiya sai rana ta fito ina fata fahimta kaga anan gurin babu yanda za a yi kansa ba li'anna ma ba'da hatta lam yakun mutasabbiban amma qablaha fa turu'u shamsi laysa sababuhu sayru fulan li'anna fulanun sara tatla ash-shams abadan la yakunu dhalik da haka anan gurin dole sai dai kai nasaba la la yatimur rafa'u huna kun gane ai li'anna sara la yakunu sababan li tulu'iha na biyu daga cikin sharuɗa.
الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال الاستقبال على العكس لشرط النصب إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا فالأول كقولك سرت حتى أدخلها أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حال في حال الدخول في حال الدخول في حالة الدخول سبب تتلين كو حالة الدخول في حالة الدخول والثاني كالمثال المذكور إذا كان الشيء والدخول قد مضيا ولكن لك أردت حكاية الحال وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول لأن الزلزال والقول قد مضيا الثالث أن يكون ما قبلها تاما ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها أدخلها ممتاز.
وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إذا عملت إذا عملت كان على النقصان دون التمام
شرطي نبي أن يكون زمن الفعل الحالة zamanin shi fi'ilin ya zanto yanzu ne yana nuna abin da yake faruwa yanzu ba nan gaba dan kun san fi'ilin mudari ya dullu alal hal wal istiqbal to lokacin da ya kamata a ce hatta ga fi'ili ya zo bayan ta amma zanto marfu'i to dole fi'ilin ya kasance ya dullu alal hal lil istiqbal don da zaran yanar istiqbal to kuma wajaban nasb kenan kun gane ai ta koma cikin wanda muka gama magana akan ta dazu shine an yakuna zamanul fi'li al hala lil istiqbal ala al aks min shart an nasb kaga yayi ya zama akasin sharadin nasaba don sharadin nasaba an yakuna al fi'li al istiqbal lil hal kun gane ai illa anna al hala taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu taqdir sai dai hal a ce al fi'li yadullu ala al hal wani lokacin zai zama alal hakika ne wani lokacin zai zama alal takadir ne me yake nufi da wannan idan kana son ka ga alal hakika fal awwal ka qaulika sirtu hatta adkhuluha da yace sirtu kallonin tarkibin sirtu hatta adkhuluha yayi me yayi arrafu hatta adkhuluha yace me kenan wannan yake nufi idan qulta zalika wa anta fi halati dukhul ka faɗi wannan magana daidai lokacin da kake shiga ɗin an gane ko sirtu hatta adkhuluha kana nufin sayyara ko kana nufin alhadika na tafi ai na yi tafiya har in sami shigarta sai kace hikaito halin shigarta ka kaga anan fi'ilin wannan yadullu ala maza alal hal yadullu alal hal haqiqatan la taqdiran domin ka faɗi wannan maganar yaushe fi halati dukhuli ina fata an fahimta to kaga anan fi'ili zai zama marfu'i fi'ili zai zama marfu'i hatta adkhuluha idan qulta zalika fi halati dukhul والثاني أما تقديرا كوشين مي كالمثال المذكور كما رونا مثال لما أنبتا أما إذا كان السير والدخول قد مضيا إذا ينزك بعد الأباري نسرت حتى أدخلها باينكو da tafiyar taka da shigar taka sun faru tun ɗazu ko tun jiya ko tun shekaran jiya a yanzu kake biyo labari wani labari cewa ai ne ta tafiya ne ta tafiya har sai da na shige ta kun gane halin da kake ciki na ba da labarin ya nuna cewa wato ainihin abin ya riga ya faru tun baya sai dai anan kana kaddara kamar yanzu kake shiga shi yasa sai halatta kai rufa kana kaddara kamar hada ya dullu alal hali taqdiran amma na farko ya dullu alal hali tahqiqan kun gane bambancin dan wancan ka faɗa wa anta fi halatul dukhul hada ya dullu alal hali tahqiqan hada qultahu wa qad mada dukhul wa mada sayr idan ka'annaka tahki ma mada haliyan ina fata an fahimta anta tahki ma mada haliyan فقدرت كأنه حاصل الآن ما أنه حصل قبل الآن بالأمس أو قبل الأمس ina fatan kun fahimta kaga anan gurin wato ya zama takadiran kenan والثاني كالمثال المذكور شيء وان اذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك اردت حكايه الحال kun gane ai وعلى هذا جاء الرفع bisa ga wannan ka'idan ne ko ga an samu rufa fi qawlihi hatta yaqulur rasulu akwai kira'ar haka وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قراءة نافع kun gane ai me yake nufi da nan li'anna zilzala wal qawla qad madaya da azilzal din da alqawl din duk sun riga sun faru a baya a tarihi zulzulu ko manzo din kala hada alqawl ba wai nan zai yake faɗa ba kuma nan gaba zai faɗa ba ya riga ya faɗa amma tunda ana bada labarin yanzu sai ake hikaito ma madha hikayatul hal shi yasa sai fi'ili mudari ya same rufa'a a kira'ar da ake yin rufa'a din kenan amma waɗanda suka yi nasaba su kuma sun kalli anna zilzala anna zilzala mutaqaddimun fil hudud ala qawlir rasuli wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah kana hadha qabla an yaqa hadha ina fata an fahimta to anan gurin sai ya koma kan ka'idar mu ta dazu idza kana ma ba'daha mustaqbilan bin nisbati ila لا ما قبلها اذا كان ما بعدها مستقبلا بالنسبه الى ما قبلها to kaga anan gurin ya zama annasb kenan a jiya ta ya qulu rasul akwai kira guda biyu akwai haka akwai kira hatta ya qulu rasul hadha bi itibari anna al zilzala wal qawla qad hadatha lakin Allah ta'ala yahki lana hadha al kalam hikayat al hali fartafa al fi'lu ba'da hatta amma kuma akwai qira'a bin nasbi hadha li anna ma ba'daha mustaqbilan bin nisbati ila ma قبلها فانتسب الفعل فكلا الوجهين جائز وسائق في اللغة العربية لكن القراءة وردت بهذا ووردت بهذا فنحن لا نقيس في القراءات إلا ما جاءت به الروايات تند رواية تاتبت متواترة حتى يقول الرسول هكا وتا رواية تاتبت متواترة حتى يقول الرسول تكادا يا رجا يا تبت كنا كن غاني وانا اي الثالث شرط أكو an ya kuna ma qablaha tamman ya kasance abin da ke kafin hatta fi'ili ne tammi ba fi'ili ne wanda yake naqis ba kun sa akwai fi'ili naqis akwai kuma fi'ili tam yanzu kana wa akatu har dukkan su af'al ne naqisa abin da suke nufi da fi'ili naqis huwa alladhi la yaktafi bi marfu'ihi huwa alladhi la yaktafi bi marfu'ihi to wannan ya zama fi'ili naqis domin idan ka zo wajen zaid qa'iman zaid qa'imun sai ka shigar da kana kaga nan idan ka ce kana zaidun wannan fi'ilin ya haƙura da zaid ko yana buƙatar sai an kawo ka'im yana buƙatar ka'im kaga sai ka ce kana zaid ka'iman kaga hadal fi'ilu idan la yaktafi bi marfu'i bal yata'adda marfu'a ila shay'in akhar ba'dahu domin kana anan gurin tana buƙatar zaidun qa'imun ne gaba ɗayan su ta yi aiki a kansu fatarfa zaid wa tansibu qa'im lamma rafa'at zaid yusamma اسمها زيد اسم كان لما نسبت قائما يسمى خبرها أتي قائما خبر كان منصوب wannan kuma ismu kana marfu kaga anan wannan kana din ita ce kana na hakisa kanar da bata hakura da fa'ili baya wadatar ta ba ta da kamala har sai ta samo kuma wani abu da haka ma ita ba fa'ili take bukata ba tana bukatar mubtada wal khabar ne duka su biyun ta yi aiki akan su amma idan fi'ili ya zama tam shine wanda da an kawo masa fa'ili ya wadata da shi baya bukatar wani abu kamar yadda Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara kaga zu usra zu din nan shine fa'ili na me na kana kuma ta riga ta samu fa'ilin ta wadata ba ta bukatar ismu kana a nan gurin a nan gurin ita ce kana ta hamma wannan kuma kana naqisa haka a cikin kirar wa in kanat wahidatun falaha nisf qira'an nafi' wa man wafaqahu wa in kanat wahidatun falaha nisf kaga anan gurin wahidatun ya zanto fa'ili ne na kana anan gurin kana tamma ce kana tamma abin da ya biyo bayan ta zama mai fa'ili amma kana naqisa abin da ya biyo bayan ta zama mai ismuha da haka tana buƙatar khabaru ha kuma kenan kun gane wannan to anan gurin sai yace an yakuna ma qabla ha tamman abin da ke kafin hatta ya zama mai تام ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى ادخلها dan haka ba yanda za a kai rufa a cikin tarkibin siri hatta adkhulaha sairi kai sairi hatta adkhulaha gane lokacin da kai wannan tarkibin sairi hatta sai ce me adkhulaha babu yadda ake rufa a nan gurin dan ya ce an yakuna ma qabla hatta man wal hadam tana arrafu fi nahwi sayri hatta adkhulaha wa fi nahwi kana sayri hatta adkhulaha saboda me idza humilat kana ala nuqsan duna tamam a nan gurin idan an dauki kana abisa ka cewa kana ce naqisa ba kana ce tamma ba can gurin lokacin da kace sayri hatta adkhulaha shi ma wannan tarkibin nakis ne ba tam bane ba shi ko ya shartanta cewa an ya kuna ma qablaha tamman wa hadha nakis sayri hatta adkhulaha wato tafiya ta nayi tafiya har sai da na shiga sai dai kace hatta adkhulaha ba za ka ce ba hatta adkhulaha wato idan kullun irin waɗannan tarakib sukan kawo su ne lil misal kuma yakan yi magana irin wata dace da zamanin sa mu yanzu sai mu ji gwaran titi yanda za a tado mana da bahaushen da ya rayu shekara arba'in baya ko tun lokacin turawa mulkin mallaka ya rayu ya mutu a wancan lokacin sai aka ta da shi yanzu a nan tsakiyar Kano to ba zai fahimci mutane mutane ba za su fahimci ba duk da cewa da me yake magana da Hausa ɗaiɗaikun kalmomin an wuce zamanin sa an samar da wadansu sababbin kalmomi da ba su dace da zamanin sa ba to balantana littafin Ibn Hisham shekara nawa baya wajen 700 kusan 700 baya yanzu na maka tarkibin sai ka kai wannan tarkibin bai gamsar da kai ba ɗaya kenan sannan sukan faɗi ka'ida ko da misalin ta ɗaya ne a duniya saboda ko zaka bukace ta kai kiyasi a kanta amma ba lalle bane bai zanto cewa tarkibin kai yanzu wannan tarkibin zaka yi dan ka tashi larabcin ka da yau ba lalle bane bai zanto wannan tarkibin zaka yi kun gane wannan aiki wa fi nahu kana sariha ta adkhulaha idha humilat kana ala ala nuqsan duna tamam wato dai nan gurin sharuda guda uku ne kafin hatta ta yi rufa akan abin da zai biyo bayan ta ko sharadi na farko shine me kaunuhu musabbaban amma qablaha sharadi na biyu shine me eh an ya kuna zaman ya dullo alal hal lal istiqbal an gane ko sannan sharadi na uku shine wanda muka ambata yanzu an ya kuna ma qablaha tamman ya zanto abin da ke kafin ta zance ne cikakke to sannan idan an kawo hatta aka kawo fi'ili mudari sai zanto marfu'i amma idan zance ne tawayayye to babu yadda zai kaga sayr shin zance ne cikakke ko tawayayye tawayayye saboda menene sayri sayri ma'ana mudaf wal mudaf ilayhi ne wanda sayr din ya zama mai mubtada duk mubtada kuma yana neman mai khabar kuma kafin ka kawo khabar din sai ka kawo hatta kaga anan zantan ya zama mai naqis ba tam ba an gane ko ya zama naqis ba tam ba sannan da kace kana sayri nan gurin ma ka samu kana da ismu haka kafin a samu khabar dinta sai kuma ka kawo hatta kaga shi ma zance ne wanda yake mai naqis inda a ce zance ne wanda yake tam cikakke to anan gurin ya halatta kai mai rufa akan hatta adkhuluha amma tun da zance ne wanda yake naqis bai halatta ba kai rufa akan hatta ina fata an fahimta wani wani wani malamin mu a masallacin Madina mutum Mauritania ne wato wato hujja ne a cikin luga da ya zo bayan an yi wannan babin sai ya ce mana kun rike yace kun fahimta aka ce mun fahimta yace wane ya bayani ya fara ya gutsure wani ya bayani ya fara ya gutsure kawai sai sai sai ya wake mana babin wallahi sai ya wake mana kawai cikin baiti uku mas'alar hatta din kawai ya dauka yace ta haqiqu mas'alatu hatta ya fata faraf'uka halan ba'daha qad sabata wa nasbu mastaqbala wal wajhani fi ma madha فلتستمع بياني كشربت حتى تجيء الفئل وما تلا فقاتلوا وزلزلوا zai yi wake ta kawai shike ce ita ku rubuta dai mutum ya ce wanda ta zai fahimta amma ba haka mutum ba zai fahimta ba wallahi a zaune kamar wasa sai muka ji kawai ya wake ta Allah ya masa baiwa tsoho ne ya tsofa kware-kware amma wato luga dai da nahu ba magana da karshe Muhammad ya ce ya yi fushi ya koma Murtaniya da zama ya bar Madina yace saboda mai ce ba ɗaliban ilimi masu himma ka koya mutum babu yau kuma ka zo gobe kuma ka tambaye shi bai ya kasa rikewa saboda ba su haddacewa amma su can Murtaniya karatun har da ake komai nahu a allo ake rubuta shi yadda ake rubuta Qur'ani waƙoƙi na sukan rola kai su da a allo ake rubuta su a haddace su gaba ɗaya kowa ya huta sai kawai ya zuciya ya kowa birtaniya da zama eh ta haƙiƙu mas'alatu hatta ya fata ta haƙiƙu mas'alatu hatta ya fata فرفعك هالا بعدها قد ثبت ونسب ما استقبل والوجهان فيما مضى فلتستمع بياني كشربت حتى تجيء الإبل وما تلا فقاتلوا وزلزلوا الله أكبر idan mutum ya tuna waɗannan kwanakin wani lokacin sai ya ta kuka da hawayensa wallahi tallahi ga malamai wanda ya kamata a lokacin nan kwazon da muka yi mu nunnin kashi amma muka yi ta sakaci yanzu kuma sai da mutum kawai tana yi kuka faltastami faltastami bayani faltastami bayani ka sharibat hatta taji alfi'ilu wa ma tala fa qatilu wa zulzilu al-iblu eh al-iblu hatta taji al-iblu وما تلا فقاتلوا وزلزلوا sunansa Sheikh Ahmad Do Ahmad Do haka sunansa yake ko yana da rai ko ya rasu Allahu alam kaga anan yace ta haqiqu mas'alati hatta ya fata tabbatar maka da mas'alar fatta ya kai saurayi mai neman ilimi ga ta kamar haka na farko faraf'uka halan ba da haƙar sabata fi'ili mubari'i wanda yake dullu alal hal ba da ha idan ya zo bayan hatta faraf'uka zaka masa rafa'a ne ba haka bane ba duk fi'ilin mudari'i da yake dullu alal hal lal istiqbal in ya zo ba da hatta me zaka masa rufa'a wa nasbu mastaqbala idan ko fi'ili mudari'i ya dullu alal istiqbal ne kuma ya zo ba da hatta ka ba hatta yarja ila Musa shi kuma zaka yi masa me nasba wa nasbu mustaqbala wal wajhani ya halatta kai wajahi guda biyu ko rufa ko nasba fi ma madha idan fi'ilin ya riga ya faru a baya amma ka kawo fi'ili mudari'i saboda me hikayatal hal amma abin ya riga ya faru a baya to wannan ya halatta wajhani ko an rafa ko me an nasbu sai ce fal tastami bayani ka saurari bayani na da kyau to zai buga maka misali a yaushe ne hatta take zantowa hal kamar nan gurin ka sharibat hatta taji'ul fi'lu hatta taji'u anan gurin ya zanto me misali ne na me na hatta anan gurin tadullu ala maza alal hal gashi taji'u fi'li mudari'i ne amma ya dullu alal hal saboda sharibat hatta taji'ul fi'lu wa ma tala fa qatilu kaga wannan ya zama kuma wurin da ake mai nasaba abin da ya biyo bayan fa qatilu fa qatilu allati tabghi hatta tafi a shine yake nufin abin da ya biyo bayan fa qatilu sannan wa zulzilu shi kuma abin da ya biyo bayan mai wa zulzilu hatta ya qula rasulu to kaga wannan misali ne na nasaba wannan misali ne na mai jawazul wajhani dan akwai hatta ya qulu rasulu akwai hatta ya qula rasulu kaga yadda ya kawo su a jere sai ya kawo amsala din a jere yayi lafin wa nashrun murattab abin da malamin balaga ke cewa lafin wa nashrun murattab ar-raf'u an-nasbu al-wajhani hatta taji al-iblu misalun lir-raf'i wa ma talafa qatilu misalun lin-nasbi wa ma talafa zilzulu misalun limaza lil-wajhani misalun lil-wajhaini lafin wa nashrun murattab kai wallahi idan mutum ya tuno da nan bayan Allah akwai takaici sosai da sosai akwai takaici ko yana da rai ko ya rasu wallahu alam yana ga sai mu takaita haka ko domin ya zama tara saura minti biyar lokaci ya riga gobe sai mu ci gaba da wasu zai fata insha Allah akwai wani ɗalibi a cikinku inda jin rana ce wani ko ranar lahadi yaushe ne muka karatu ranar lahadi ne muka karatu asabar mu yi